أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin wannan lokaci da aiwatar da wannan ibada a wannan babban cibiya wanda aka gina ta dan ilmantar da al'umman musulmi da wayar da kansu bisa fahimtar addinin musulunci fahimta madaidaici wanda aka sanya mata mu'assasa ta Alhaji Abdul Wahab da fatan Allah ya gafarta masa ya kara masa rahma mu ma Allah ya mana yayi na iyayenmu da dukkanin al'umman mu albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba mu kushe ba a wannan halka ta mu wanda muke karatun fiqhu muna karanta littafin dubban malami shekul islam abu zaid abdurrahman al-akhdari al-maghribi al-maliki alimin kabir da fatan Allah ya masa rahma ya ƙara masa ya jaddada masa rahma ko kuma Allah ya amfanar da mu albarkar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun tsaya karatu a ina 20 da da biyu masha Allah muna karatun mu muna da tare da malam a shafi na 22 sunan ko malai ke cewa sunan wa sunanuhu sunnonin wanka idan ba mu manta ba a can baya malam ya yi bayani a kan abubuwan da ya dace musulmi ya yi a ƙarshen inda yake gaya mana farfai da shauransu sai magana mu ya yanke inda malam ke magana a kan cuccuɗawa a kan cuccuɗawan nan akwai fahimta da dama a nan wajen malam yana daga cikin fahimta inda ke kawo inda mai larabawa al'umma ne masu yawan gashi a kai yake faɗin yadda mutum an so har muka kawo magana mai muktasar inda ya ce an so mutum ya nannaki gashin shi saboda ya sauƙaƙe mishi shigar ruwa akwai fabula iri-iri a cikin wannan shi ma amma ban da ya mace ita ya mace ba sai ta warware gashin kanta ba a wankan janaba da wankan haila da wankan jinin biki mace ba ta warware kitsanta can za mu shi kanshi ne risala yana rikaito mana yana walaita alal mar'ati hallu iqasiha mace ba ta warware kitsanta don yin wankan janaba ko don yin wankan haila ko kuma don yin wankan jinin biki ba ta yin wannan wa'innan farallai kenan ballantana ma a sunoni ba a yi ta wannan ba domin wannan shine fatawa mafi inganci wanda ummul mu'minin Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta tabbatar da shi domin waɗanda na ku kushi yanzu suna cewa wai sai sun kwanci su ke sai sun wannan abin nan wannan wani fatawa ne wanda suke ɗaukowa fatawan imamu Abu Huraira ridwanullahi alaihi Abu Huraira kafin ya bayyana mishi wannan hukuncin da umul mu'minin da Aisha ta yi ya kasance yana fatawa da haka wankan haila wankan jinin biki wankan nifas sai ya ce sai an warware cikin da umul mu'minin abin ya zo ya zo mata ta ji sai ta ce subhanallah shin Abu Huraira ba zai umurci mata su yayyanke kawunan su ba sai ya ce a a a ta ce to ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abin yana faruwa amma nan nagan kaina ne a gaban shi kuma bai ce ko ba shi ya sa imamu badruddin zarkashi Allah ya ƙara masa yarda mai burhan yana da littafi da ya yi mai can gaske sunan littafin istidrakatu aisha ala ba'd sahaba wato wasu ilmoni da wanda ummul mu'minin aisha ta gyara fatawoyi wanda wasu sahabbai suka yi shi wanda fatawoyin akwai ɗan kurakurai a ciki ita ta gyara waɗannan sai da aka yi shi littafi kusan da guda imamu zarkashi wata mai burhan shi ne wanda shi ne yake da wannan dukkan ina fatan mun fahimta daman wannan shi ne bayanin da ya kasance mu bamu bari ba kada ba wani abu bane sabo mutum ya zo ya ce maka a wannan fatawan marjuhi warrajihu shine ba za ka kwanta gashin ta ba domin kwancewar tsanani ne da wahala ne kawo shi kuma addinin mu wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya addinin mu ya zamo tsanani ba duk in na ba ya same ka tana da miki kullum ta kitso ta warware ta kitso ta warware ko subhanallah akarmaka Allah wannan bai daidai da koyarwar a musulunci ba wannan ya fi ɗabi'an fatawan ummul mu'minin Aisha ya fi dacewa da musayaran alqur'an da usulubin qur'ani da wasu sunnoni na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina ba ta mun bayyana to nan malai ke cewa sunanuhu sunnonin wanka na janaba ko na haiza ko na biki malam ya ce gaflul ya daini ilal ku'ai wato da farko ana buƙatar mutum ya wanke hannunsa ya zuwa madankai madankai su ne nan wajen wato mutum ya wanke hannunsa zuwa nan ta farko sannan kal wudu'i kamar da yadda yake gabatar da shi kal wudu'i kamar yadda yake gabatarwa a alula wal mabmadatu haka nan kuskuren baki shi ma mutum ya yi kuskuren baki kamar yadda yake yi a alola walittin sha haka nan ya shaƙa ruwa haka nan walittin sa ya fitar da shi wa masu simahil uzzain haka nan an so ya shafiya ko sunna ne ya shafi wasan kunni kafan kunni shi wannan ya shafe shi amma wa ashrafil uznain kuwa su ko waɗannan fasunan wannan wannan su wanke cikinsu da wajen su wajibi shi cikin kunne ka shafe shi haka shi ne sunna a wanka amma wannan fatan kunnin da wajen da cikin shi a wanke shi wajibi ne wannan a wanka ina ba ta mun fahimta a shi ne nan malam ya ce idan baka santa ba wahiya su kuma dakhila fi ra's ita ce wannan hutun da take shiga ta cikin kai nan ne ake so ka shafa ina ba ta fahimta amma abin da ya sauran wanke shi wannan wajibi ne in a wanka na farilla ne malam yace wa amma saba manin safhatul udhni fa yajibu ghaslu zahiriha wa batiniha amma shi wannan kamar dai maganar da muka faɗi shi wannan wannan kanjawu wannan fatan shi wanke cikin shi da wajen shi ya wajaba ina fatan mun fahimta Allah to yaya malamai suka fahimci sunan na alola na na wanka a cikin a musulunci fahimtar ɗaya ne malam ya kawo mana wannan zance amma idan ka duba imamu qadi iyad Allah ya ƙara masa yarda mai ashifa shi abin da ya fara cewa shi ya ce sunonin guda uku ne daga cikin shi ya cire alistin sa shi ne fyatarwa sannan imamu qarafi Allah ya ƙara masa yarda mai kuru babban malamin nan a cikin addinin mazhaban imamu malik malamin addinin musulunci sananne shi ma yana daga cikin wanda ya ce a'a guda hudu ne amma wasu malamai suna kai shi ya zuwa biyar suna kai shi ya zuwa biyar to menene ta ina me yasa malikiya suka yi sabani ta ina aka samu menene hujjan asada almalikiya ridwanullahi alaihi hujjan su shine hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito hadisin ne muttafaqun alaihi hadisin ummul mu'minina maimuna maimuna Allah ya ƙara mata yarda ummul mu'minin ta ce wa za'atu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ma an li yaghtasila ita take ruwaito mana wannan hadisin take cewa wa za'atu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ma an li yaghtasila fa afraga ala yadayhi marratayn aw thalatha fa ghasalahuma thumma afraga bi yaminihi ala shimalihi fa ghasala madakirahu thumma جلك يده بالأرض ثم أفرغ على على يده أيضا ثم غسل وجهه ويديه ثم مسح ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على شقه ثم أفرغ على جسده سنة كما تكارت ثم أفرغ على على جسده ثم ثم انتهى إلى آخره ثم وأخر غسل رجليه wannan hadisi na ummul mu'minin maimuna Allah ya kara mata yarda me take gaya mana a ciki ta ce na sanya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ruwan wanka da ya zo sai na ga ya wanke hannun nan nashi so biyu ko so uku bai san yayi wannan kaga sunna ta fara fitowa anan galiban sunna muna daukar shi daga hadisin annabi Muhammad ne ba qur'ani kan kawo shi kai tsaye ba yadda manzon Allah yakan aiwatar da shi ne bai can ya wanke wannan tace sannan sai muka ganshi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya wanke hannun shi so biyu ko so uku sai muka ga ya ƙara zuba ruwa a hannun shi na hagu sannan sai muka ga ya wanke al'auransa sallallahu alaihi wa sallam bayan ya wanke al'auransa sallallahu alaihi wa sallam ta ce sun majallaka ya dahu bil ardi sai ya murza hannunsa haka a ƙasa me yasa saboda idan da wani abu a ciki ya fitar kaga a wancan lokacin babu irin waɗannan kayan alatun da fitarwa misali yanzu kana da sabulu jesol wane ne wane ne sai ka iya amfani da shi ne makon wannan sai ka wanke shi ka fitar da shi bayan ya yi wannan sallallahu alaihi wa sallam sannan sai ya ƙara zuba ruwan sai ya fara zubawa a fuskan shi sai ya wanke shi daga nan sallallahu alaihi wa sallam ya zuba ruwa sai ya zuba ruwa a kan shi ya wanke kan shi sau uku bayan ya wanke kan shi sau uku sallallahu alaihi wa sallam sai ya zuba ruwa a farayin jikin shi gaba ɗaya da ya zuba ya wanke jikin ya wanke jikin sai ya ƙara zubawa sai ya wanke daga ƙasa sai ya jinkirta wanke ƙafafuwansa sai daga ƙarshe bayan ya gama wankan sai ya wanke daga nan ya gama wanka da wannan wankan sai ya sallah sallallahu alaihi wa sallam kaga idan ka tsaya a nan zaka ciro duk sunnonin da malam ya faɗa kamar nan malam ya tafi a fahimtar imamu qadi ya imamu qarafi ba a fahimtar imamu qadi ya ba sai ya tafi da abubuwa hudu gashi mun samu wanke hannuwa zuwa kuku sannan an samu kuskuren baki kuma mazmaba wasan shaka sannan manzo Allah ya kuskure ya ya kuskura baki shi sannan ya tatsa ruwa sannan ya wanke fuskan shi sannan ya wanke kan shi so uku sannan ya fara zuba ruwa a jikin shi sannan ya ƙara wanke ƙasan shi sannan ya jinkirta wanke kafafuwan shi zuwa wannan yana daga cikin sunnoni wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya aiwatar da shi don haka ake gane wannan shine kaifiyar wankan janaba da yi to amma malamai suna da saɓani a kan shin idan an zo gabatar da alola ya kamata a yi ko ko jinkirta shi hadisin ummul mumini na maimuna ya gabatar da wasu jiziki daga cikin alola kamar wanke hannu bayan an wanke najasa ya kuskuren baki ya taka ruwa ya wanke fuska ya yi shafan kai ya wanke wannan sannan sai ya fara zubawa sai jinkirta kafa kaga alolan ba a yi ta cikakke ba wannan matansa ne wanda tare da ita yayi wanka sannan akwai hadisin da ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda ita kuma ta ruwaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yi wanka na janaba tare da ita amma ita abin da ta ruwaito yayi alola ya gabatar tsaf bayan ya wanke kazantar da ke tare da shi sai gabatar da alola tsaf bayan ya gabatar da alola tsaf sannan sai ya zuba ruwan sannan bayan ya zuba ruwa ya wanke sai ya zama na ya jinkirtar da ya riga ya gabatar da wanke kafa daman san da ya zuba ruwa da ya haka kawai shi kenan ya zuba ruwa ya wanke shi kawai sai ya tashi sallallahu alaihi wasallam to anan duk wanda mutum yayi ya samu ladan sunna amma shi malam anan da irin shi da irin mai muktasar domin imamu khalil a cikin muktasar cewa yayi summa a adai wudu'ihi kamilatan shi ne muktasar cewa yi a'a sai ma ya gabatar da watan zaɓoɓin alolansu gaba ɗaya kaga shi ya tafi akan fahimtar ya gina hukunci akan fahimtar ummul mu'minin Aisha Allah ya ƙara masa yarda Allah ya ƙara masa yarda an fahimta wato sai ya an gabatar da alolan sannan sai a zarce da wanka amma duk wanda mutum ya ɗauka fa babu wasidun duka annabi Muhammad ya yi ina fatan an fahimta wannan ina yawan faɗi wankan janaba da wankan haiba da wankan jinin biki karewan jinin biki ba su da bambanci duka wanka ɗaya ne kawai ya danganta da ninyan da kai ne shi ke bambanta haka nan wankan sunnoni da na juma'a da na idi da wankan sallan babban sallah da wankan jin daɗi duka abu ɗaya ne ninya ke bambanta su amma da za su haɗu ga janaba a jikin mutum sannan kuma ga juma'a yana so ya yi wanka yaya zai yi idan ya zo a nan janaba zai fara gabatarwa wankan janaba sannan ya maye ta da juma'a amma da zai fara domin ita ce farafi ita ne mai karfi ne nauyi amma da zai fara da juma'a sannan sai ya zo da janaba to mai muktasar imamu khalil ya ce in tafaya gaba ɗayansu sun rushe da su yi ba saboda me ya gabatar da mai rauni akan mai karfi wancan wajibi ne alkur'ani ne ya ce wa in kuntum janaban junuban fattaharu ya gabatar da wani abu akan alkur'ani ina ba ta an fahimta to abin da ya kamata mu lura da shi kenan sannan to wajen gabatar da farayin dama fa yi da yawa malaman mu suna kawowa a gabatar da farayin dama me yasa saboda hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yarda ta ce kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuhibbu tayamuna fi tana'alihi wa tarajjulihi wa fi sha'nihi kullihi sallallahu alaihi wa sallam shi manzon Allah daidai da takalmi in zai sa sai ya gabatar da dama haka wajen tafiyan shi ya gabatar da dama akan komi da komi sallallahu alaihi wa sallam yana gabatar da dama ko da yaushe ina fatan an fahimta amma wannan ba shi yake sa ba kaga mutum ya zo ya ce yanzu ai ko agogo ma in baka sa in ka ce za ka yi koyi ka ce ka sa saboda ibti ina da wancan hadisin abu ne mai kyau amma babban abin da yake fadawa kuskure da wasu sai su ga cewa wai kai da baka sa a dan ba kuskure kai to nan ne matsalar yake domin abin da kake wannan mubahi ne abu ne wanda manzo Allah bai rike shi ba abu ne wanda in kai kyautata mishi zato ne kawai ka ce abu ne wanda an yi zai iya amfanar da mutum to wannan idan har mutum ya ɗauke shi din ya sa a inda masu shi suka yi laifi ba a shari'a amma in ya ce a ali ko da sun yi bari in saba musu in koma yadda annabi ya ce in yi ba tare da ina ganin ni na fi kowa ba to wannan shi ma in ya yi fa hasanu abu ne mai kyau amma inda matsalar take tsarkake kai alqur'ani yana ce mana fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ba a son mutum ya rika tsarki kan shi kana ganin mutane banna suke a kan abin da mubashi ne alaga su mala ina fatan an bayyana in mun ce mubahi shine abin da babu lada ba la'ada ba yiwuwa duk ka sa agogo a nan ka ce ka shi sai ka kowa samun lada a'a alaga su mala misali irin shi fitsari a tsaye sai ya zama na garura ta kama ka kayi a'a ai shi kenan ba za ka je ka ce wani ai ai shi kenan kunnan irin sunna a'a alaga su mala hukunci shi wannan hukunci mubahi ne alaga kamala ina fatan mun fahimta in har aka ya kama mutum ya iya yi babu matsala domin manzo Allah ya yi haka ya kama shi yayi Abdullahi bin Umar Allah ya kara masa yarda ya kasance yakan ya haka ina fatan mun fahimta wannan kenan sunan wa fada'iluhu haka nan mustahabban wanka daga cikin sunnoni ne muke bambanta mustahabbai da sunan mustahabbi sunna ne shi ma wanda aka ce mishi mandubi shi ma sunna ne amma ya danganta da ƙarfin irin aikin da sahihi na rasulullah ne sunna ya danganta ƙarfin da shi yasa malamai suka bambanta ta ce wannan sunna wannan mustahabi wannan mandubi ina ba ta mu fahimta wannan mustalah ne watan wani mustalah ne mustalah ne na malaman fiqh matan wani abu ne abu ne da malaman fiqh suke amfani da shi a sunna za su ce maka akwai sunna mu'akkada akwai sunna wanda take mujarrabin sunna akwai kuma abin da ake ce mishi mustahabbi akwai abin da ake ce mishi mandubi misali sunna mu'akkada sunnan da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba bari ba a rayuwarsa misali kamar sallan idi manzo Allah bai taba barin shi a rayuwar shi ba sunna ce mai karfi kamar irin sallan wutri manzo Allah ko ya ko ya wuce shi yi karrama shi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kaga su ba farillai bane din baka yi ba ba za a rubuta maka zunubi ba amma wasu malaman cewa suke zaka za a iya zarganka ina fata mun bayyana to ya kamata mu fahimci madaris na sunna duk wanda mutum yayi yana da lada in baka yi ba baka da zunubi ina fata mun bayyana a to mu je wa fadailuhu shi kanshi mustahabbai akwai sabanin malamai da fahimta a ciki amma mafi inda malam ya tafi shine abin da ya fi daidaito a cikin rajiki a wajen malaman albidayatu bi ghaslin najasa thumma dhakri fayanwi indahu thumma a'dha'i alwudu'i marratan thumma a'la jasadihi wa tasliqu ghasl ar-ra'si wa taqdim shakl al-jasad al-ayman wa taqlil al-ma'i 'ala al-a'dha malam yake ce mana gayina albidayatu bi ghaslin najasa watan kaga anan malamai Allah ya ƙara musu Allah ya ƙara musu albarka Allah ya ƙara musu rahma sun fahimci cewa ashe wannan hadisin na ummul mu'minina maimuna da tace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma dallaka yadahu al bil ardi da tace manzo Allah ya goga hannun tafin hannun da ƙasa sun ya wanke tafin hannun da ya wanke wajen inda wannan abin ya fita sun fahimci anan wannan mustahabbi ne bi ma'ana bai kai ƙarfin irin yadda ya ma kai ba ko kuma in yanda ya mafuta ko kuskuren baki me yasa dalilin me saboda a riwayan ummul mu'minin Aisha ba haka ta faɗe shi an fahimci yadda malamai suke bambanta sunnoni amma da ya zo can ya zo nan to ba za su kawo shi a cikin mustahabi ana fahimta yadda malamai suke ganewa suke ta'amuli da sunna ba mun sarrafin kaji sunna ba ne kai ta bala'i kana rafa kan al'umma akan cewa mutane ba su sunna ba ya kamata ku fahimci wata irin sunna ce sannan sunna akwai in muka ɗauka ya ta shi kanta magana akan sunna fahimtar mafhumin sunna kawai a musulunci za mu iya yin majalisi ne zaman kanshi saboda sunna iri-iri ne akwai sunna jibilli akwai wanda ba jibilli ba akwai kasuwan iri-iri yadda malaman usul suka suka rarraba su kuma kowanne da dalilan ina fatan mun fahimta a to malam yake ce maka gayi nan albidayatu bi ghasli najah wanke da kasan shi kanshi mustahabbi ne abinda an so ne mutum yayi to misali sai ya zama na mutum bayan janaba ya same shi ko ko kuma haiba ya same ta ko wannan kafin kenan kafin ta zo wankan ta ya riga ya tsarkake ko ta riga ta tsarkake wajen azanta to ta zo wanka kaga wannan in dai tana da garanti wannan sai ta yi wankan ta wanda ruwan wanka da ya zo ko zai ƙara biyu da shi shi yasa malamai suka kira shi musta'ab ina ba ta mun fahimta a wannan kenan thumma zakari sannan mahallin inda najasan ya fita shi ma a wanke shi me yasa malam ya bambanta anan zai iya yiwuwa na dasan ya tartaɓi a jikin cinyoyin mutum ko a wani abu na shi ma sai ya wanke wancan sannan sai ya zo ya kama inda shi mana dasan ya fita sai ya wanke shi shi ma wanke wancan mustahabbi ne wanke wannan mustahabbi ne don kada a ce maka wajen mafitan kawai ka shagala da shi ka je ka bar ga najisa can a jikinka domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khallalul bashara wa khallalul sha'ra wa anqul bashara ku tsatse ta gashi gashi gashi duk inda yake ruwa ya shiga sannan ba ta ku wanke shi tas ya zamo ya fita tas daga daga daga najasa janaba ko haiba ko jini ina ba ta an fahimta saboda menene hadathul akbar ne babban watan najasa ne wannan a wannan kenan malam ke cewa to idan ya zo nan fayanwi inda a nan ne duk lokacin da mutum ya zo zai wankan janaba ko za ta yi wankan haiza ko wankan jinin biki to a nan ne ya kamata sai ta kudurta a zuciyanta niyyar cewa za ta yi wanka daga nan saboda nan an zo an wanke nan kazantan za kuma a shiga cikin wanka gaba daya a nan ake yi ina fatan an fahimta bayan mutum ya wanke wannan dattin ثم أعضاء وضوء مرة سنة دك أول ألولانسا يوانشي شي مرة مرة إنا فاتنا فهمتا كوكا وانشي سوحي كوكا مكا أتوانشا حديث أم المؤمنين ميمونة لتشي منذ الله يا يوانشي سو ديو كوتو أكو إذا ما سيلا تيكو فانتو ديو كوتو أكو أما تدب فارب وانشي أو فتن ديو سيكا إيا يبدو ina fatan mun fahimta ko kuma wannan yanda ruwayan da malamin zo da shi na daya summa a'ala jasadihi kaga ko ita a wancan ta ce bai ta manzon Allah ya zama wannan thumma afraga ala jasadi sai ya zuba a jikinsa kaga ba ta kasa ya dauko ba ke kai in ka dauko ta kasa za ka iya daukowa kai wancan ka yayi amma ba ka samu koyarwar ladan koyarwar Annabi Muhammad domin shi sallallahu alaihi wasallam ta sama ya dauko shi yasa malam yace baka thumma a'ala jasadi wa taslisu ghasli ar-ra's da wanke kai a wanke shi a wanke shi so uku me yasa saboda kai man baki sha'ar ne wajen fitan gashi ne shi kuma wani nafsi yana cewa duk da wannan hadisin akwai magana akan shi akan ingancin shi akan dukkan kafan gashi da ke jikin mutum janaba na cikin shi in dai janaba ya same shi haka nan mai haiza haka nan mai jinin biki to ya zama manzon Allah yake yawan faɗakar da mu akan mu kula da goge goge jikinmu da duk kafan inda janaba ya samu ko haila ko nifas ina fatan an fahimta ta wa taqdim shaqqi al-jasad al-ayman haka nan an so mutum ya gabatar da tsagin jiki na dama adan malamai ne yasa suka kawo wannan wannan maganar tsagin jiki ba ya zo bane a hadisi amma abin da yasa suka fahimta da suka tattara hadisan annabi Muhammad sai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kulawa da yadda yake kokarin wanke jikin shi tsaf daga janaba ko ko abin da ya shafi irin wannan yakan raba jikin ne wajen wankan shi yasa su ma sai suka fahimci abin da fahimta ne in ma dai in ka wanke kan jikinka nan sai ka wanke barayin dama har zuwa tafin kafan ka tsaf ka tabbatar maka wanke sai ka koma barayin hagu ko kuma a'a ka raba da- daga maranka ka wanke shi zuwa sama saboda me akwai gaɓoɓi a jikin ɗan adam wanda yana buƙatar sai an yi goshin wani za ka ga yana da tattara lazim ka bibiye shi wajen wankan janaba sannan nan ila wani ya ci ya ƙoshi nan wuyan nan ya sauka ya taru shi ma ya ɗaga wannan naman nan ya wanke shi sosai ko tattaran wuya ko kuma ƙarƙashin hammata shi ma ya tabbatar ma cewa ya wanke shi shi ya sa malamai suke ganin cewa ba sun ce wajibi ba ne mustahabbi suka ce in ka yi falillahi alhamdu in ba ka yi ba kai dai abin da kake so ka samu garantin cewa ka wanke ina ba ta an fahimta yawwa shine shine shine abin da malam ke wa taqlilun wa taqlilul ma'i 'ala al-a'dha' sannan da karanta ruwa da karan da yin wasan da karancin ruwa bisa gaba ba a san mutum ya zama na zai yi alola ya zama na yi na yi na yi ya zama na kana yin wanka ila wankan ya kamata a ce ka yi da botiki ɗaya ne ko rabin botiki a zo a same ka botiki biyar a gabanka mene ne ai wanka zan yi ai wallahi ka san da ruwa a alaga musulunci bai yarda da wannan ba har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce wani sahabi yana banna da ruwa a bakin teku manzon Allah ya ce ba haka ya masa inkari ya ce haba ya rasulullah ha a wajen kogin manzo Allah ya ce wa in kunta ala nahrin jari ko da kana gaban teku ko mai gudu kayi kayi ka kula da ruwa bi ma'ana addinin musulunci ya kula da economic sosai yawa economic a amfani da ruwa economic a komi da komi a rayuwanka a menene ko kudinka ne ba a yadda ka zama takarai ba kawai shikenan da an zo an same ka kai malam wani kaza kaza kai ai na ma'aikin Allah ne kai ai ai kai na shikenan kuma sai ya dauka duk abin da yake da shi ya mika gobe kuma ya je yana tambayan wani a wannan ba musulunci bane ba musulunci bane yadul ulya khairun min yadul sufla shi yasa shi yasa alqur'ani yake gaya mana لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط kada ka zama marowaci kada kuma ka saki hannun sa kaka kaka ya zama na kowa ne a shi yasa malamai suke cewa shi wasarafu minhu guluwun wa bid'atu banna da ruwa ko a wanka ne ko a alola ne wuce gona da iri ne kuma bid'a ne bai halatta bai halatta a musulunci ba haramun ne don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadisi kan shi amma misali kila zai iya kasancewa kowanne shari'a ta bar daidai yanayin jikin shi misali wani jikin shi ta tausa ne malam ya ci ya koshi mai kyau ne kila in ya ɗiba ruwa rabin botiki zai amma wani jikin shi busasshe ne irin namu na almajirai kila sai botiki biyu da rabi a'a wannan ya yi da biyu da rabi amma ba a ce ya kai uku ba ko ya kai uku da rabi shi haka kuma shi wannan mai jikin wanda rabin botiki zai iya isan shi to ba a ce yayi da botiki guda ɗaya ba in yayi da botiki ɗaya ya wuce gona da iri ina fatan an fahimta kowa dai ya tsaya daidai gwargwadon shi wani kullin darajatun mimma amilu ina fatan an fahimta kowa daidai yanda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mutane ina fatan an fahimta to in Allah ya tsaya ta lura da tambayoyi sun yi mana yawa nan za mu dakata bari mu fara amsa tambayoyi in Allah ya tsaya da abinda Allah ya sanar da mu mu faɗi wanda kuma ba mu sani ba mu ce Allah ta'ala a'ala To, bayan Allah sun yi tambaya a kan babban imam a addinin musulunci, imamun min ahimmatul Islam, imamu Ja'far Sadiq sa, shi ne ko? Wai sun ana cewa shi bai karatu a wajen kowa ba sai wajen iyayensa da kakanninsa har ya zuwa ga sayyidina Rasulullah. To akwai wani dalili haka. Alaga su malam wani lokaci ni ina mamakin mutane yadda suke fahimta. Imamu Ja'far Sadiq da in ka so ka ce mishi dan annabi Muhammad su ‘ya'ya ne da wanda su musuluncin nan wahayin nan mirasi ne na gidansu gadon gidansu ne idan ya ce misali ya yi karatu wajen kakannin shi da shauransu to idan ba a samu ilimi a wajen su ba a wajen wa za a samu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam safinatul najah ya sifanta su ba kuma su Allah subhanahu wata'ala ya bautar da mu da soyayya da ɗaukan fahimta irin nasu ba an taɓa ka ɗauka ba ne abin da ya faru ya sa mutane muka koma misali mu irinmu muna tahassu akan wasu abubuwa saboda siyasa da abubuwa da aka bayar aka jingina ma abin bai wanda idan muka zo muka ɗauke shi a sanadin shi sai mu samu halal wannan shine yasa abin da muke yaka amma bai san a ina za ka ɗauki addini a ce maka ga ɗan gidan annabi Muhammad kai tsaye ya ce maka babana ya karɓo wajen wajen mamansa ƴar annabi Muhammad manzon Allah daga Jibril Jibril an rabbul izza wajen wa za ka je kuma ala gafu mala ai ba wajen zuwa to don haka in an ce wai yayi karatu a gaban iyayensa da shauransu da ai ba abin mamaki bane wannan ala gafu mala gidan annabi Muhammad ne ba gidan da Jibril ke kaiwa da dawowa yake hidima a gidan ne ba a nan aka saukar da alkur'ani ai babu mamaki to kana so alaga kumala a ce sun fita sun a wajen wani ba mu abin mamaki bane a ce sun yi a wajen wani amma abin ban mamaki ga wanda yake mamaki wanda yake inkarin ma a ce wai sun yi a wajen iyayen wata rana abdullahi ibn abbas Allah ya kara masa yarda shi ka duba alakan shi da shi ba dan abbas ne dan babban annabi muhammad ne shi ko wancan dan tsatsan annabi muhammad ne ja'far Abbas yikan je wajen sayyiduna Zaid ibn Sabit ya je ya karatu a gunshi wata rana sai ya je wajen Zaid ibn Sabit sai ya same shi yana daki yana bacci dun girmamawa ga malami da ɗalibi shi Abbas yana daga cikin Abdullah ibn Abbas yana daga cikin ananan sahabbai da suka zauna a gaban Annabi Muhammad to sai ya zama na yikan dauki hadisi abun manzon Allah kuma mafi yawanci shi ya ci wajen sahabbai wajen wasu sahabbai yayi da ya zo sai ya zauna yana yaro yana karami sai ya zauna a gaban ɗakin ya ta bacci ya ta bacci tun yana ƙarami yana jin kunyan ya kwankwasa ma zai bin sabit saboda kada ya tashi malamin shi shi bai yana daga cikin zuriyan gidan annabi muhammad da ya zo ya ce ya da zai da ya buɗe ko ya ce me ya same ka ya kai jinin annabi muhammad ka zo waje na ka ce ba za ka tashi ne ba ce a'a ai ba a wuce mu me haka ba wata rana suka ƙara haɗuwa da zai bin sabit sai ya ga zaidu bin sabit zai hau doki sai ya kama dokin na shi ce bari in yi ma malami na hidima zaidu bin sabit ya ce abdullahi bin abbas ya ce haka aka umurce mu mu rinka ma malaman mu mu rinka girmama su shi kuma zaidu bin sabit sai mene sai ya kamo kanshi sai ya sumbata sai ya ce mu ma haka aka ce mu rinka ma ahlul bait sai ya sumbaci kan abdullahi bin abbas to shi ja'far sadiq yayi karatu gaban yan uwan in iyayen shi da shauransu ba abin mamaki bane misali yanzu bari baka wani wani abin nan imamu mannawi ya kawo a cikin sharhin shi kabir ala sahihil jami' ya kawo wata rana daga cikin jikokin waɗannan bayin Allah akwai wanda ake kiran shi Muhammadur Rida Muhammadur Rida saurayi ne lokacin yake sha matashi ne Allah ya yi mishi kyakkyawan kyau sai ya kasance wata rana sai ya shigo garin ne Kabul sai ya shigo irin da yammaci din nan da la'asa da ya shigo to yana kan wata alfajari ta sha kwalliya shi ma sai saboda can da Allah ya mishi in ya shiga mutane sai ya dan da kanshi aka yana wannan yana shigowa aka dinga wai wannan wane ne wai wannan ana ta biye da shi ana ta biye da shi sai Allah ya sa a lokacin akwai manya manyan a'imma guda biyu akwai Abu Zar'a babban malamin hadisi ne akwai Abu Muslim As-Susi sai suka bi shi suka bi sai yana tambayar shi ya kai wannan yaro wata da suka fahimci a Muhammadu Riba ne sai yake tambaye shi ya kamata ka taimake mu gaya mana wani abu wanda zai tserar da mu gobe kiyama mana daga cikin abin da kakan ya sanar da al'umma da ya ji ana ta mishi sai ya tsaya yana tsayawa da ya buɗe idan shi mutane suka yi ta ihu abu zar'a ya yi tsawa ya ce ku dakata ihun ku zai cutar da mu bari mu ji me zai ce mana muhammad riba sai ya fara cewa shi ɗan imam Musa alkazim ne ya ce haddasani abi Musa alkazim an Muhammad an Ja'far al-Sadiq an Muhammad al-Baqi an Ali Zain al-Abidin an Husaini shahid al-Karbala an Ali al-Murtada an habibi wa qurratu aini Rasulullah an an wa haddathani Jibril الرب العزة قال قال قال الله تعالى لا إله إلا الله حسني ومن قالها دخل حسني ومن دخل ومن دخل حسني أمن من عذابي وجنة أتكامل كبر أنا وانا yace babana shine Musa al-Kazim ya gaya mu shi ma babanki shine wane Imam Ja'far as-Sadiq shi ma babanki shine wane Imam Imam Muhammad al-Baqir shi ma babanki shine wane Imam Zain al-Abidin wane ne babanki shine Sayyidina Husayn wane ne babanki Imam Ali Imam Ali daga ina yace habibi wa qurratu aini Rasulullah babban matsayin nan nawa Annabi Muhammad maza Allah yace mishi haddathni Jibril an rabbil izza sannan ya faɗi wannan yace la ilaha illallah illallahu husni Allah ya ce faɗin kalmar la ilaha illallahu watan birni na ne duk wanda ya faɗe ta ya shiga birnin duk kuma wanda ya shiga birnin ya kubuta daga azaba daga nan imamu mannawi ke cewa ahmad yana cewa wannan isnadin daga muhammadin rida ya zuwa ga sayyidina rasulullahi ya ce lauƙuri a ala majnunin la afaqa bi idnillah ya ce da za a tsere mahaukaci a dinga ce mishi a karanta mishi an imamun riba an musal kazi an imamu jafar sadiq an muhammad bakir an an an har ya zuwa ga manzon Allah ya ce zai zai warke daga haukan da izinin Allah saboda ƙarfin wannan isnadin da irin gwarazan da suke ciki ina ba an fahimta daga ciki imamu abul qasim al-qushairi ya ruwaito mana shi ma yace daga cikin wasu manya-manyan mutanen Banu Sasan su ma daga cikin su daya wannan hadisin shi ya dauka yasa aka rubuta mishi bizahab da dinari aka rubuta mara yace in inna rasul dun Allah a saka wannan wannan hadisin a birne da shi aka birne shi da shi sai gashi an ganshi a mafarki me ya amfane ka yace la ilaha illallah da wannan wannan isnadin ya zo da shi ina ba ta amfani malamai ya kamata mu san kiman ahadul bai ya kamata mu san darajar su yawa kuma sanin darajar su da kiman su ba shi zai sa ka ce za ka faɗi wani mummunan abu akan sahabi ba domin duk wanda duk wanda ya ce zai faɗi mummunan abu akan sahabin annabi Muhammad to wannan addinin shi akwai shi akwai kokonto akwai shubha domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata a hadisin bara wanda Tabarani ya ruwaito manzo Allah ya ce idza zikra ashabi fa amsiku in aka faɗi sahabbai na ku yi shiru to kai ka ce za ka faɗi abin da ka ga dama akan sahabin annabi Muhammad kuma wani irin addini ne ma mutum zai ce zai yi su babul muslimu fusu zagin musulmi ma fasikanci ne ballanta na sahabin annabi Muhammad to ya kamata addinin mu mu zama wasatiyya muna san ahalul baiti muna san sahabban annabi Muhammad ina fatan an fahimta wannan shine abin da na sani wallahu a'lam fakat to muhammad al-hasan al-basri basri ba busairi ba busairi yana cikin kasan misra ne basri ne a wai na tambaya ne me yasa a zamanin daular banu al-abbas aka takaita mazhabobi akan kwaya hudu sai aka bar shauran irin sa sufyan ibn uyayna da wane ne abinda mutane ba sa fahimta wani lokaci shi mazhaba in an ba sarki ne yake dauka ya ce kowa da kowa ya zo ba malamai ne ya danganta da malamin wanda suka wanda ya karantar yanayin waɗanda ya karantar su suke ɗaukar ilimi su yaɗa ina fatan an fahimta misali idan ka ɗauki babban gwalɗinmu imamu malik allah ya ƙara masa yarda imamu malik shi al'umman duniya ya karantar saboda me ya samu dama lokacin yana zaune a masallacin annabi muhammad ana zuwa aikin maka duk wanda ya je sai ya tsaya a wajen shi ya karatu duk wanda ya je sai ya tsaya a wajen shekara a haka aka dinga ɗaukan fahimtar shi rubutu ake yi a yi karatu shi ne yake tabbatarwa ba wai zaɓa kawai ana salaktin bane a ce mazaban wani da wani domin wannan zai daga tabbatar maka zamanin abu ja'far abu ja'far ya taɓa zuwa da ya ga littafin da imamu malik ya yi na muwaffa sai ya fara ce mishi na roƙe ka na gan maka da Allah saboda ingancin littafin nan naka ka bani shi in je in rafiya a jikin Ka'aba duk inda musulman duniya suke da shi za su bauta ma Allah Imam Malik yake ko kusa ba zan bayar ba yace dan me ni na ɗauki ilimi ne a wajen malaman hijab bai canza zuwan manzon Allah sahabbai sun watsu sun shiga Iraq sun je Misra sun je Sham sun je ina ne yace to ta ina za a yi wannan aiki aika aika haka yace ba za a yi ba za a yi ba kaga ya nuna ba ba masarauta ne ta tabbatar da abin nan din shi ba sannan ya yayi zamani da mahadi ɗaya daga cikin su ya taba zuwa ya zo ya ba yana yana turo ƴaƴan shi su ji karatu ran nan sai ya zo ana majalisi shi ga sarki ya zo ga menene imam malik kwata kallon shi bai yi ba ya ta karatu ya ta karatu daga can suka da bayan an tashi ya zo ya gaishe da imam malik aka ya tambaya ya tafi sai ya kawo hadiya ya ba imam malik imam malik na tashi sai ce a dora hadiyar nan a sama yawa ya kama harkan gaban shi ran nan sai shi halifan sai ya turo yana gayyatar imam malik ya ɗauko makarantar nan da komi da komi a zo fada ne a rinƙa yi sai ya ce ai ga kyautar nan ba ta yi nisa ba ku sauke mar ku ba shi tafi da ƴan kayan shi ina fata an fahimta to haka haka malaman mu suke da wannan tsantseni tsoron Allah da takawa sannan kai daga faɗin ibn Sufyan bin Uyayna da Sufyan Sauri duka waɗannan gaba ɗayan su ba wanda bai dawo kalkashin Imam Malik ya zama almajiri ba sannan ba mazhabobi guda hudu ba ne ni an karantar da mu a makaranta babban malamin mu wani shek ibrahim hamu yana da littafi hadara islamiyya sai da muka ga mazhaba 85 a cikin littafi mazhabobi 85 imamu qabari yana da mazhaba qabariya sunanta imamu lay lay bin sa'ad har qabarin sa naji a kasar misra yana da mazhaba imamu shafi'i yana cewa mutanen shi su suka tozarta ilimi don ba su rubuta ba to su su imamu malik almajiran shi ne suka yi ma ilimin aiki su suka rubuta ba wai cewa wa ba wai kawai masarauta ne suka tabbatar da su ba ba su da alaka da wani harka masarauta suna dai iya zuwa su je su musu nasiha imam maliki kan yi haka yawwa amma ba shi ne yadda wasu suke fahimta ba sai su ga kamar wai masabobi ne wanda masarauta suka da wannan kuskuren fahimta ne rashin fahimtar addini ne yawa ko kuma in ce rashin fahimtar mutum da tarihi amma ba haka abin yake ba wa'annan sufyan bin uyayna bai samar da mazhaba kan shi ba malami ne mujtahidi imam malik ya yi itirafi da shi sa'an imam malik ne amma ya zo gaban imam malik ya karatu haka sufyan sauri haka layth bin sa'ad da shauransu duk da layth bin sa'ad suna da sabani da imam malik wanda sai da yamma imam malik inkarin ijma'u ahlul madina da kuma amal ahlul madina imam malik ya mishi wasiqa wanda ta zama littafi har yanzu ana iya samun ta ina ba ta an fahimta to ba wai an takaita bane almajiran waɗannan su ne suka fi wannan aiki sannan ko a mazhaban yanzu haka azhar ana karantar da mu mazhaban malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya ibadiyya sannan akwai mazhaban zahiriya irin wanda kuka zo muku ga sunan ake ɗauko muku a ci doki a yi sallah karfe tara a yi sallar juma'a karfe tara a yi menene muna jin tsoron ma wata rana ka a ci jaki ina ba ta an fahimta to duk irin wannan assalamu alaikum wannan tambayar tana yawan kaiwa da dawowa menene yasa wai malamai suka wai menene hukuncin raba tauhidi gida uku wasu sun raba tauhidi rububiyya uluhiyya al-asma' wa sifat ko to shi mu koma asali shi kalmar tauhidi abu ne wanda duk annabawan Allah da suka gabata haka Allah ya aiko su da shi babu bambanci babu wani annabin da face ya zo da wannan addinin ne watan ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan za mu iya ganin aya kurur a alkur'ani yana tabbatar da haka bismillahir rahmanir rahim shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi ad-dini anan at-tauhid ina ba ta mun bayyana to kuma aqiman balu na tauhidi tauhidi abu ne duk abin da aka faɗa a gaba akan shi ba a ijtihadi ba a iya kirkiro wani abu a ce za a ƙara ko a rage ba ya yiwa shi am al'amarin shi tauqifiyun ne watan abu ne kawai da an faɗi ta kudin ta kai imani da shi to idan muka ga kiman wannan sai mu ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da yazo ya kamata abin da zai fara nuna mana da da yazo sai mana sai karantar da mu tauhidi sai ya gaya mana akwai tauhidin rububiyya uluhiyya asma'u wa sifat so ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake tarjama mana abin muradin Allah jibril ya yi mishi wahayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a alqur'ani tun daga bakara hannati babu inda ayan da ta zo take ce maka wannan shine tauhidin rububiyya ko uluhiyya ko asma'u wa sifat babu shi sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har ya koma ga Allah ba hadisi sahihi ba ko da hadisi mawdu'i ka kirkiro ka faɗe shi ka ce gashi annabi ya ce ga tauhidi rububiyya uluhiyya asma'u wa sifat ba shi a doron kasa Allah subhanahu sannan waɗanda suka zo a bayan wanda suka fahimci annabi Muhammad suka fi kowa fahimta shi su ne sahabbai sahabban nan da suka zo yan uwansu ne larabawa wasu a gabansu alkur'ani ya zo wasu ma sun ga jibrilu da idansu amma fa duk cikinsu babu wanda ya taɓa kawo wannan ya ce ga tauhidin rububiyya ga uluhiyya ga asma'u wa sifat waɗanda suka fi fahimtar sahabbai wanda suka ruwaito mana addini ga annabi Muhammad tabi'ai babu wanda ya kawo wannan magana ka ɗauki in ka duba tafiya sai ka samu ƙarni shida ko bakwai ba wannan magana amma a yaushe aka samu a mutaakhirun jiddan wanda suka zo musamman wanda ke kan fahimtar ibnu taymiya shi da wanda yake da irin wannan fahimta sai suka raba tauhidi rububiyya uluhiyya asma' wa sifat to mu kuma abin da muke gani mukan ji da yawa ‘yan uwanmu suna maimaita man a hadasa fi amrina haza ma laisa minhu fa huwa raddun duk wanda ya ƙara wani abu wanda ba shi a qur'ani ba shi a sunna manzon Allah da yi ba sahabbai ba su ba tabi'ai tabi'u tabi'in ba su ba fa huwa raddun an mayar masa to wannan ma mu saka shi a ciki fa huwa raddun an mayar masa sannan menene kuma za mu ci suna kulla bid'atun dalala wa kulla dalalatin fil nar shi ma wannan bid'a ne dalala ne fil nar don annabi bai yi ba ba shi a qur'ani ma sahabbai ba su ba wanda suka biyo bayan sahabbai ba su ba me suke nufi da shi idan aka ce tauhidin rububiyya shine kadai ta Allah da aikin ubangiji waye halicci sama Allah waye halicci kasa Allah waye ruwa Allah waye wannan Allah an fahimta menene uluhiyya shine aikin bawa bawa ya kadai ta ubangiji da aikin shi kai sallah domin Allah shi kadai kada ka nemi taimakon kowa kada kai tawassuli da kowa kai azumi ga Allah yi din iyaye din wannan din wannan din wannan duk abin da yake zaka yi ne zuwa ga Allah shine ake cewa uluhiyya menene ake cewa asma'u wa sifat shine sunayen Allah da sifofin shi yanda ya zo ka bashi in ya ce yadullahi fawqa aydihim Allah na da hannu su a wajen su a'udhu billah ka ka tabbatar wa da Allah hannu sa yau mai kushe an saqin shi ma ka tabbatar mishi da shi komi kamar da shi kamar halitta wannan fahimtar su kenan sannan daga cikin malaman da suka gabata a cikin wannan ka ɗauki kitabu tauhid sharh nasi fathul majid da irin al-kitab wa bayan aqidat salafiyya annabiyya wanda al-umaydi yayi zaka gani ka ɗauki itiqad ahli al-hadith wa sharhi ashab al-hadith idan ka ɗauke shi ma abin da suke cewa duk wanda ya imani da rububiyya da yi da uluhiyya ba baya taɓa zaunowa mumini shin annabi muhammad ya faɗi wannan mene suke nufi da shi su a wajensu da fahimtar su duk kafirai da suka zo duk kafirai da aka taɓa yi kafirai da aka taɓa yi gaba ɗaya duk sun yi imani da Allah rabbu ne duk sun yi imani da Allah rabbu ne shi watan duk wanda in duk kafiri tun daga kan kafirin farko ya zuwa yau duk kafirin da kace mishi waye kaza waye kaza ya ce maka ai Allah ne rabbu rabbu rabbu ne sa to yanzu mu koma a alkur'ani malaman musulunci kashi 85 cikin 100 sun watsi da wannan magana amma bari mu koma cikin alkur'anin da hadisi shi kadai mu tsaya akai ba zan faɗi malami kowa ba bari mu tsaya akan wannan shin alkur'ani zai karfafa wannan idan ka koma cikin alkur'ani mun ce rububiyya shine aikin da Allah aikin da Allah yayi wanda mutum zai zai zai zai bauta ma Allah da shi ko to zo kaga alqur'ani yanda yake cewa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa qada rabbuka ubangiji ya kudirta ya ya hukunta cewa kada ka bauta ma kowa sai shi kaga bawa ne zai bauta ma Allah a fahimtar uluhiyya ya kamata ya zama saboda aikin bawa ne zuwa ga Allah amma Allah Allah wa qada ilahuka yace wa qada rabbuka Qur'ani ya ƙaryata wancan rabe-raben nasu sannan ka koma in ka koma a cikin alƙur'ani za ka ga dai inda Allah yake magana yake yake magana daga ciki idan kun ce duk kafiran duniya sun zo sun yi imani da wannan to mu je a cikin alqur'ani alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi ilahihi Allah yake idan har kun ce rububiyya duk kafiri ya imani da shi ya na marudi yake jayayya da ubangiji akan jayayya da annabi ibrahim akan rabbi bai imani da rububiyya ba saboda menene kawai saboda ibn taymiya ya ce ai saboda Allah ya ce bi rabbin nasi malikin nasi gashi ya ce rabbin nasi gashi ya ce malikin nasi to mu a wajen mu rabbu rabbu shine ilahu ilahu shine rabbu domin ga ga na marudi ya faɗi wannan alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih gayi nan ma cikin suratul zawo cikin cikin alqur'anin dai gayi nan kuma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun bi ilahihim Allah ya ce gashi nan kafirai da ubangijin nasu rabbu dun su ne suke bidince ma kuma koma cikin alkur'ani wattakhadhu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun yi bokayensu da tarkacensu sun zama musu alloli idan sun imani da Allah ya kuma za su su rike alloli zai yiwu to ashe wancan rabe-raben kuskure ne bai daidai da koyon alkur'ani ba ina fatan an fahimta sannan mu koma idan ka idan ka ce ga yi nan mai annabi Musa ya ce ma inda zaka gane ila rububiyyan ilahiyya ce ilahiyya rububiyya ne zo ka gani me ka ga suke ce ma annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha sun ce ij'al lana rabban sun ce ya sanya musu rabbu ai ya kamata tunda su ne za su bauta miki da sai su ce ij'al lana rabban ilahan ne Allah na rabban tun da dama sun riga sun imani da rabbu amma sai suka ɗauki ila saboda a nuna maka ilahun shine rabbun rabbun shine ilahu ina ba an fahimta to din haka wannan rabe-raben gaba ɗaya malamai sun kwande min ɗin kuskure ne an kuma yi shi ne da wani manufa za kuma mu zo bayani kan manufan shi ina fata an fahimta sannan idan ka duba za ka duba yadda alkur'ani yake magana ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum Allah to idan kowa ya yi imani da wannan ga alƙur'ani yana gaya mana ubudu rabbaku ko bauta ma ubangiji ba ilahu aka ce anan ba shi ko me za ka ce anan ya kamata mu sani duk domin abin da ke faruwa za su ce maka ai ai alƙur'ani yana ce maka wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulunna Allah to anan abin da ba a fahimta ba lugha idan wala in lamu sunna lamul qasami in dinnan sharfi ne in yana da sharfi yana da jawabu malaman lugha abin da suke cewa idan in da sharfin shi yazo to jumlan ta kan zamo ko abin ya faru ko bai faru ba abin da qur'ani yake ne wala in sa'altahum ko da zaka tambaye su ko da zaka tambaye su ga abin da za su ce ba wai annabi ya tara su bane ya tambaye su in kuma ka ce anzo Allah ya taba tara kafiran kafiran Makka gaba ɗaya ya ce musu ku nuna waye sama waye ƙasa waye ruwa waye iska suka ce Allah to ka kawo mana hadisi ba ba wannan ake magana ba ko kuma mutum ya ce a kul man rabbus samawati wal ardi qul lillah irin ayoyin da ke cikin suratul mu'minun a ce ai a gayi nan sun ce waye sama da ƙasa sun ce Allah to kai ka manta ne ga Allah yana cewa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun Allah ga shi yana cewa mafi yawancin kafirai dukan su mushrikai ne sannan ka zo ka ce mana sai yaya ibnu taymiya zai ce mana duk duk kafirai sun imani da Allah ba su yi ba qur'ani ya karyata wannan magana ya nuna wancan gaban da aka yi kuskure ilahu duk wani mu a wajen mu a aqidan mafi yawan al'umman musulmin duniya duk wanda ya imani da ilahu da rububiyya bai yi da ilahiyya ba bai zama musulmi ba haka nan wanda ya ce ilahiyya da rububiyya dole ba wai su a wajen su ba sai ka wai wai in ka sai ka raba tauhidin ka uku domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan yake afdalu ma qultu la afdalu ma qultu ana wan nabiyuna la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kuma manzo Allah yana cewa umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah muhammadur ka ji annabi sani ne da sai ya ce mana rububiyatan wa uluhiyatan wa asma'an wa sifat ko kuma alqur'ani ya gaya mana ko kana da san ubangiji na mantuwa ne wa ma kana rabbuka nasiya ubangiji bai dace ya mantuwa irin wannan ba ina fata mun fahimta maganan wai a ce wai rububiyya uluhiyya wane ne kuma ka duba lokacin da annabi yaqub ya zo zai magana da ai ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahan me yasa ba su ce sun ce sun ce na abudu na abudu rabbak saboda a nuna maka ilahu shine rabbu rabbu shine ilah sannan ka duba kissar annabi isa an ta kulka linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne ka ce ma mutane su dauke da kai da da ni da mahaifiyarka mun zama mun zama ilahoyi me yasa ai kamata yayi da a fahimtar wancan raba tauhidin rububiyya da uluhiyya ne kamata yayi a anta a anta qulta lin nas takhiduni wa ummiya sai ya zama rabbain rabbu ya kamata sai Allah ya amfani da ila sannan kuma duk yankan da annabi Isa ya bayar qala ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allah rabbi wa rabbakum bai ta ilahi ba dan ya nuna maka ilahu shine rabbu rabbu shine ila ina ba ta an fahimta idan ka duba in aka koma magana akan asma'u wa sifat to mu koma sallam na laka ka ce mai wannan kan misali kalman yadu tana zuwa da ma'anan kuwa tana zuwa da ma'anan kyauta tana zuwa da ma'anan ne to kai ne yasa kuma Allah ya ce laika ka mislihi shay'un ba abin da ya kama da shi kake sha'awan ka ga ka sifanta Allah da hannu bai canja ta da ma'anoni da yawa kai da aka ce ka tsarkake Allah me me ya kai ga mutum to imamu bukhari da ya zo a cikin tafsir kitabu tafsir da ya zo wa ya buƙa wajhur rabbika sai ya ce mulkuhu imam imam buhari yayi tawili shi ma mubtadi' ne a imma dukan su mubtadi'ai imam tabari kathir ma yake kulu wannan su ma duk wa'annan mubtadi'ai duk wanda ba shi akan fatawan mazama fahimta ibn taymiya da ibn ibn abdul wahhab duk wa'annan fatatu ne subhanaka hadha buhtanun azim ina ba ta mun bayyana to sannan idan ka duba irin wannan to me yasa akai haka ai dole ne da gora da walakin gora aniya ka duba cikin littafin kashfu shubuhat na ibnu abdul wahhab ibnu abdul wahhab shi a fahimtan shi cewa yayi wai kafin ma nan imam muslim fa yana da hadisi turmizi yana da hadisi imam nasa'i yana da hadisi duk sun ruwaito farkon abin da za a fara tabbayan bawa idan ya shiga kabari menene za a fara tambaye shi marrabbuka to idan har kafiri ma zai shiga kabari bayan ya riga ya san rabbu din ya komi me zai sa kuma a ce mishi marrabbuka ai da man ilahuka za a ce dan a nuna maka wancan gabe gaben kuskure ne shi yasa aka kawo wannan ina fatan an bayyana to kuma in an ce kowa yayi me to ga uban kafirai gaba daya shi fir'auna ma da yazo ce wa ma rabbul alamin waye rabbul alamin in kun ce ya yi imani da shi me yasa fir'auna ya faɗi wannan wa ma rabbul alamin kuma ma da ya ƙara ma daga ƙarshe ya ce ana rabbukumul a'la shi a ubangijin ma a'la ne kuma duk wannan shi ma ya yi imani ya yarda da rububiyar ne yanzu uluhiyan ku da asma wa sifatin ku yake jira mu a wajen mu fir'auna bai imani ba duk wani kafiri wanda zai ce wai ko da ya faɗi wannan bai imani ba ayar ba abin da take nufi yawwa rabe-raben a raba tauhidi a ce wai a haddin zafin shi ba wai sharhi ko wani abu ba a haddin zafin shi a ce an karkata shi uku abinda ba shi a alkur'ani ba shi a sunna ba bid'a bid'a bid'a wannan gairu makbul a wajen ina fatan an bayyana mu abinda muka yi imani da shi kenan idan kuma wani yana ganin cewa shi yana da hujja akwai hadisi wanda ya inganta ga annabi Muhammad ya raba tauhidin rububiyya uluhiyya ko da isi ne don Allah muna bukatar mu gani ya ba mu gani ko a ayan alqur'ani don alqur'ani ya hana mu fala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib alqur'ani ya hana mu ka zo ka tsara abu ka ce wannan halal wannan haram wannan haram amma me yasa aka yi wannan ibnu abdul wahhab a cikin littafin kashfu shubuhat shi a wajen shi cewa yayi a wajen shi cewa yayi shi a fahimtar shi a irin ra'ayin shi kafiran da suka zauna da annabi Muhammad sun fi waɗanda suke yanzu waɗanda suke tawassuli da annabi su wannan su wannan shi a wajen mu irin mu duk irin su Abu Lahab da wane ne da wane ne duk waɗannan arnan su cikin saboda kawai za mu ce Allah ya mana dan annabi Muhammad ina fata an fahimta wannan shubuhan ya kawo ta a addini ya buɗe ƙofa aka dunga kafirta musulman duniya aka buɗe musu ƙofa daga nan aka halatta jinin musulmi tun muna ganin shi daga nesa shine abin da ya same mu a shekaran jiya da wannan fatawan nashi da ita aka rikita duniya gaba ɗaya da ita aka sama musulunci ya samu karan tsaye akan cewa waɗancan kafiran sun fi waɗannan waɗanda suke la ilaha illallah kullum suna yin sallah suna azumi suna zakka kawai suna cewa ne sun dan in sun tashi za su yi tawassuli su ce dan annabi Muhammad kuma shi kanshi magana akan tawassuli muna nan zuwa kanshi da hadisanmu da ayoyinmu ingantattu bi idnillah ina ba ta an fahimta to don haka wannan maganan wai an raba tauhidi uku daya biyu uku an raba shi ne dan zari'an kafirta musulmi aka kuma kafirta shi aka halarta zubar da jini shi aka halarta dukiyan shi aka halarta mutuncin shi shine abin da muke ta ji kuma muka zo muka gan shi kuma duk inda kaga yanda inda musulunci ya samu karantsana da kalubale yanzu akan wannan fahimtar ne masu wannan fahimtar ke tafi da shi to ya kamata mu san inda ya kamata mu sauka wa ya kamata mu sauka mu miƙa ma ƴaƴanmu kuma abin ban mamaki ku ga ku kuna ta ɗiban ƴaƴanku kuna ba su a ba su rububiyya a ba su uluwiyya a ba su ai ta cin karo da qur'ani ai ta cin karo da qur'ani ba mu ce malam wani ba amma karanta qur'anin ka gani karanta qur'anin ka gani baka da hujja a qur'ani a hadisi a wane ne sai dai ka kawo mana fahimtar malamanka fahimtar malamanka muna da akara ɗari ɗaruruwan irin wannan hadisi ina ba ta an fahimta to ya kamata a daina wani bara a daina maka barazana shi ma baran kada ma ne wannan ulububiyya uluhiyya wane ne shi afdalu ma qultu abinda manzon Allah yace wan nabiyuna min ba min qabli la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah da ma'ana la ilaha illa Allah ta daidaita akan la ilaha illa Allah ina fata mun bayyana yawato mu a fahimtar mu raba shi wannan kuskure ne kuma ya jama musulunci banna ba ɗan kaɗan ba ya kuma jama musulunci ƙalubale da wanda har yanzu ko ka ji ko ka so ka gani gashi kuma ana fama da shi ina ba mun fahimta to wannan shine abin da nake ganin za mu dakata da wannan insha Allah sai in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu ci gaba da tambayoyi in Allah ya so ya da سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله Yeah.